أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي شابيو أن شبوتكين درين شاؤكو قرانا تشاؤكو قوتا بقي هجرة مزا الله صلى الله عليه وسلم لقمت زوى مدينة شكرك دموتي دتريه da talatin da takwas wanda ya daidai da nawa ne gotar turawa tara ga watan hudu ko? tara ga watan hudu miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai satin da ya gabata mun tsaya ne a aya ta talatin da hudu da yake ba mu samu tantance bayanin ta ba muna tsakan bayani lokaci muna halinsa don haka insha Allah ta'ala a yau za mu tashi aya ta talatin da hudu muna fatan Allah ya kasance shi ne jagoran mu a cikin wannan karatu kuma Allah ya kasance shi ne jagoran mu a cikin ayyukan mu gaba ɗaya da zamu gabata Allah subhanahu wata'ala ce ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله سبحانه وتعالى يتي الرجال مزاجي كو مزا قوامون على النساء سوني تسييو أكم ماتا سوني ودن دا أكبا جاغورا تنتفيد الأمر dole in an ka ce an yi aure tsakanin mata da miji to miji shine shugaba in dai ana son albarka ana son a samu ci gaba ba wai an ce a'a shi namiji bai yafi mace ta koce fuska ba haka ake nufi ba saboda mace bai dace ba abu ce da take al'aura ce tana buƙatar kariya shi yasa in an ka kwankwasa kofa wa ya kamata ya buɗe miji ya kamata ya buɗe ina fata an fince ni to dan haka qawwamuna 'ala nisa sune tsayayyu akan mata sune jagorori sune ya kamata su tafiyar da al'amurra akan mata sawa'an al'amurra ne suka shafi gida ko al'amurra waɗanda suka shafi tafiyar da kasashe shi yasa lokacin da farisawa sarkin su kisra ya rasu daman ta wancan sati mun ce rumawa muna cikin bayani farisawa sarki ya mutu ba wanda zai gare shi sai yar shi mace sai suka aza yarsa ta zamanto ita ce mai maiwa bayansa an gane ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ya kai gare shi a cikin hadisi wanda yake da cikin sahihul bukhari abi bakr ya rawaito wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma aflaha qaumun a wata riwaya lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'a duk al'ummar da ya kasance mace ce jagora to wannan al'umma ba za ta cin nasara ba wannan ba yana nufin ba a karɓar shawarar mata ba ba haka hadisi yake nufi ba a'a a ce yau ga shugaban kasa mace to wannan al'umma ba za ta cin nasara ba kun kasa ingila waye shugaban kasa mace ce king elizabeth ko ba haka ba kasashen musulmi a zo an yi siyasa an aza wata mata ta yi jagoranci a kasar pakistan ko ba haka nan bane suna da yawa sai a zo ana siyasa a zo a ɗauko kasar almani yanzu ma mace ce take jagorancin su to mu zo Allah sai ce lan yufliha qawm ba za su ci nasara ba amma sai a zo a yi tawilin hadisi a ce a wannan hadisin da'ifi ne hadisi yana cikin sahihul bukhari abokina dan uwata yana cikin sahihul bukhari lan yuflih qawmun kuma nakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum duk al'ummar da ta sanya mace shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya albarka duk gidan da mace ce take shugabanci ita take ba da aure ita take fada a ji wannan gidan bai albarka miji shine jagora amma kuma ba shi ke nuna cewa ba za a yi aiki da maganar mata ba ba haka musulunci yake nufi ba ana aiki da maganar mace musamman in ta dace da mace a gane ko a kirkiro wasu hadisi a ce za a sunni sa'i na dama manzo Allah sai ce duk wanda ya mutu da a sayar da ba haka nan bane ba gaskiya bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sulhul hudaybiyya hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari lokacin da ya umurci sahabbai su yi asibi su yi asiba an gane ni lokacin da kafirai suka hada shiga cikin makka da ran shi ya faci sai mamaki sai ya zo matar shi ummu salama radiyallahu anha ta fahimci cewa ya yi fushi ta tambaye shi me yake damu kai ce masa dace mu mutane su yi asibi su yi asiba sai ta ce je ka kira wanzami ya maka aski ko da ya kira wanzami mai aski ko sai ya aski saboda wancan lokacin sun san tsammanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ba umurta su bane yayi kilan yana yiwa a samu shiga cikin makka amma da ya aski su gane cewa magana ta kare muna fahimta wannan da kyau to yana da kyau mutane su fahimci inda aka dosa yana da kyau mutane su fahimci a'a ba an ke mace ba a karɓan magana ta ba ana karɓan magana mace amma za a dora da nasu don saboda bi saboda mafi yawancin mata suna amfani ne da atifa ba suna aiki bane da akal ba su aiki da hankalinsu mace kawai abinda suke bukata a yi yanzu sha yanzu magani yanzu an fahimci wannan don haka musulunci bai ce ba a karɓar shawara daga wajen mata ba in kana so kuma ka koma cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala da kanshi mata mace ta faɗi magana kuma ya tabbatar da ita ko ba haka ba a cikin suratul naml innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sai an ka ce wa kadhalika yaf'alun kaga waka zalika yaf'alu sabari ne malaman tafsiri wasu malaman tafsiri suka ce magana ta ce amma jamhur suna ganin cewa magana ce ta ubangiji daga wato waja'alu a'izzata ahliha adilla daga nan magana ta ta kare sai Allah ce waka zalika yaf'alu haka suke aikatawa kafira ce a wannan lokaci bata musulunta ba kuma mace ce kuma Allah ya tabbatar da maganar ta ina fata an fahimce ni to da haka yana da kyau mu fahimci in zamu magana ba haka bane kawai za a zo kada a dauko hadisi da'ifi kuma kada a yi tawilin hadisai sahihai da suka tabbata sai Allah ce su ne tsayayyu bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda Allah ya fifita sashen su akan sashi an gane ba ana nuhin dukkan jinsin maza ba ya fi mata a'a mafi yawancin maza Allah ya fifita su akan mata ina fata an fahimce ni mazaje mafi yawancin su domin bi domin Allah subhanahu wataala kowa yana azamai abin da zai iya dauka annabta an ba maza don mace ba ta iya annabta mace ba ta iya limanci mace ta zo ita ce liman to sallah za a yi koko muryarta za a saurare ko ita za a kalla sallah ba za ta yi wa ba ina fata an fice ni Allah ne ya fifita sashen su akan sashe kuma Allah ba a tambaye shi me yasa ka fifita wani akan wani halitta shi ke shi ya ga dama yadda yake so la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun fa'alun lima yu'id amma wannan ba shi ke nuna duk mazaje ba sun fi mata a'a akwai matan da sun fi wadansu mazaje Maryam alaiha salam mace ce wadda ta samu daraja ta samu ɗaukaka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta samu kamala Asiya matar Fir'aun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta samu kamala Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samu ta nuna ta samu fifiko akan mata matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu fifiko akan sun fi waɗansu mazaje da dama amma ba ana nufin ba dun namiji ya fi mace ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba da haka dole na in muka zo wajen bayani mu fahimci abinda alqur'ani yake son ya ce sai da ce wa bima anfaqu min amwalihim abu na biyu saboda ciyar da suka yi ta dukiyarsu kai a musulunci namiji shi yake kan sadaki ka'ida ce Allah ya ce ai haka to waɗanda suke cewa dole sai an daidaita tsakanin maza da mata a nan kasashen mu na Afirka sai mu ce musu to yanzu in za a kawo sadaki namiji ya kawo jika 50 mace ta kawo jika 50 kun ce a daidaita kaga babu wani dan kare haƙƙin adamin da yace nan a Niger ko a kasashen mu maza da mata kowa ya kawo sadaki babu wanda ya zo ce a'a da namiji da mace rabawa za a yi idan matarka tana aiki tunda akwai wanda ba su suna aiki kuma biyan da matarka take dauka a wata ya fi biyan da kake dauka wasu daga cikin mata me yasa su ba a tilastar da su su dauki nauyin gida tunda a turai haka ne da mata da miji ba aure ne ake yi ba so sai ce ce kowa ya kawo ita kaza kai kaza to nan ba a kasashen musu kawo wannan dokar mata aga sai a zuwa ce a'a namiji shi ke ciyar dukiya shi yake ɗaukar ɗaukin ɗaukar nauyin mata sai don ya tsere ma walakanci kai za ka ɗaukar nauyin matarka bakin ta kenan kai za ka aza doka a gidanka amma in dai kai ba kai ke ɗaukar nauyin matarka ba to harka ta lalace shi yasa muke kira zuwa ga iyaye in ɗanka kai mai aure ba shi sana'a kakka bari kwanon da ake fitarwa na abinci daga gidanka shi ake kai a gida ne to mata sai ta rina shi domin mi domin ba shi ke ciyar da ita don haka ko ta yi mai walakanci dole ya yi haƙuri da ita don saboda abincin shi ba daga wajen take fitowa ba Allah ya gane da mu sai Allah ce to fasalihatu mata nagari masu ɗabi'a ƙalitatu waɗanda suke masu ɗa'a shine ƙalit mutumin da yake da ɗa'a mai biyayya an gane ko hafizatul lil ghaibi waɗanda suke kiyayewa a ɓoye bima hafizallah ga abinda Allah subhanahu wata'ala ya tsare anan muka ce akwai qira'a guda biyu satin da ya gabata bima hafizallah qira'a ta abi ja'far to in muka fassara bima hafizallah a fassarance ba zai yi ba za mu ce abin da ya tsare Allah shi ko kuskure ne a ce akwai abin da ya tsare Allah shi Allah shi ne ke tsare komai ko ba haka ba inna Allah kana ala kulli shay'in raqiba Allah shi ne ke tsare komai da komai kina wannan kira'a dole sai mun kalli uslubin da Larabawa suke amfani da shi waɗansu malamai suka ce bima a cikin kira'a ta Abi Ja'far ma mausula ce kenan billazi hafiza dinallah abinda ya tsare addinin Allah ko abinda da shi ake tsare addinin Allah an gane ana tsare addinin Allah ko iyakokin Allah ko dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wasu kace a'a wagga ma wato nakira ce bi shay'in hafiza dinallah abinda ya tsare addinin Allah amma a kira'a ta jamhur bima hafiza Allah sai ta zamanto ma mausuliya kenan billazi hafiza Allah abinda umarji wato billazi hafiza Allah iyahunna game da abinda Allah ya tsare su da shi Allah ya sanya iyakoki ya ce wanke ba a taba ta sai an kai sadaki matar aure tana da doka kaza tana doka kaza an gane ko ka dauke ta masdariya bi hifzillahi iyahunna ma sai ta zamanto da ita fi'ili madhi hifz kenan tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu sun tsare dokokin da Allah ya ce a tsare ba ta tafiya service aje ana hira ana bugawa ana tabi ana tashewa ko ba haka ba secretariat mine ne secretariat kaga karuwanci ne a secretariat bakin fasara shi kenan a wasara da wasu mine ne secretariat karuwanci matakka ta yi ado ta je cikin service ta yi wanka ta zauna tana tarbon mazaje sun safi har kasai marece ta dawo gida ta ɗebe wannan sutura ta sa kayan zaman gida ta yi ma mai gidansa biyayya ta yi ma waɗanda suke sarbo biyayya fiye da mijinta mene ne wannan me yasa ba ɗauka ƙasa hmm? bari mu yi hausa ta gida mu ce ƙasa me yasa ba ɗauka ƙasu shi sekretariya kaso bin dizirin fursan na sekretariya duk mata ne to da wani dalili an ce aje a aje su a tsare su ce a ba za a tsare su ba sun mai shi ki kaza malamai ya kamata ki fita ki saka sake wala ki duk abin da kika ga dama Allah ya tsare mu wallati takhafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoro kaga nan can Allah ya faɗi nagari tace wallati matan da takhafuna nushuzahunna kuke jin tsoron nushuzahunna sabawar su an gane asalin annushuz shine al-irtifa daukaka abu ya taso daga inda yake an gane ko kamar yadda zo a cikin suratul baqara aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها القراءة صحف ثورنسو أكوي قراءة ننشزها تننشزها يد ذا متايب أين نرفعها mace ta koma tana ɗaukaka kanta nan irtifa ana nuhin ba wai ta tashi tsaye ba a'a ta zamanto ta saba ma miji game da abin da kuma shari'a ta yi umarnin ai biyayya amma banda abin da ya saba ma Allah ko ya saba ma Allah sallallahu alaihi wasallam tunda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hadisi ne dake cikin musnad Imam Ahmad duk da yake mai ahallari yayi iktibasi to sun kace magana mai ahallari ce to amma ba su da laifi tunda su cikin ahallari suka samu wannan magana ina ba ta an fahimce ni to dan haka nushuzahunna kuke jin tsoron saba wasu ta zama to ta fara cijewa ta fara wuyata ta fara nuna ita baka isa ba to na an fara samun matsala wanda shi ma miji wani lokaci shi na iya irin wannan Allah ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhi ma an yusliha bainahuma sulha aslan an-nushuz irtifa' ne kana son ka wuce matsayin da aka baka kana nan amma kana son ka wuce to in an ka samu wannan matsala su mata kaga can wajen miji sai an ka ce ai sulhu na Allah ce to fa'iruhunna sai ku musu wa'azi kaga Allah subhanahu wata'ala ya nuna a fara da wa'azi nasiha bayan wa in wa'azi bai ci ba kaga in wa'azi ya ci sai ni magana ta kare wahjuruhunna fil mazaji'i ku kaurace musu a wajen kwanciya ibnu jarir al-tabari ya kawo wata fassara wadda take nesa take yace wahjuruhunna ay irbutuhunna ko urbutuhunna bil hujra ku daure su da yagiya malamai suka ce duk da yake wannan tafsirin akwai shi amma na lugha ne yayi nisa almuhimmu wahjuruhunna fil madaji'i ku kaurace musu a shimfiɗa domin nan ne mace take gwada ma ɗa namiji bai isa ba nan ne take gwada ma iyakarka ko ba haka ba amma da ka kauce daga nan to shikenan babu yadda za a yi duk da kakkai kwaito kakkai kana da wayo kakkai kasko to mace inda za ta buga ka sai an kai wajen kwanciya sai ga mutum ya ce don Allah ki hakuri don Allah ki hakuri to kaga lamari ya baci ha to in ka kiya to wannan lokaci kana iya ka sa duka sai Allah ya ce to in wannan bata ci ba wadribuhunna sai ku buge su ina fata an fahimce ni to kaga nan wadribuhunna ku buge su sai aka samu matsala waɗansu a wannan zamani su suna ganin tunda Allah ya ce wadribuhunna a buga mace ta zan jaka ai ta kashi waɗansu kuma yanzu suna jin tsoro da turawa da kafirai da waɗanda suke jin tsoro suka ce a'a wadribuhunna ba a bugun mata ko ba haka ba amma mu abinda zamu ce tunda Allah ya ce a buga sai a shiga tsaka tsakiya shin yaya ne ya kamata a yi bugun a musulunci tunda Allah ya ce a buga ya kamata mu duba mu gani kan mu je mu ce a'a ya halatta kawai ta dukan mata ba haka musulunci yake nufi ba kuma ba mu ce a'a shikenan mace komai sai a sa mata idanu saboda muna tsoron tura ba haka bane dokar Allah dole a yake ita hadisi ya tabbata daga Abdullah ibn Zam'a Allah shi kara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa ya'madu ahadukum dai daga cikin ku yana fuskantar matatai fa ya jildu ra'atahu jildal abdi ya bugi matatai irin bugun da ake yi ma bawa ko ba haka ba to bayan haka wala allahu yudaji'uha fi akhir yawm yana yiwa a shekwanci ta karshe karshe za su wadansu malamai sun ce a'a tana yiwa cikin daren nan yana bukatuwa zuwa ga matatai kaga ashe nan ana nuna maka ya za a yi ka zo kai mu ce irin bugu na bawa kaga nan jildal abdi yace irin bugun da ake yi ma bawa a kenan ba kowane irin bugu ya kamata a yi mata ba kuma in ma za a buge ta akwai dokokin da ya kamata a yi wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu al-bukhari da imamu muslim sun ruwaito wannan hadisi ya za mu yi da shi mu yi jifa da shi sai suka ce a to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin ku bai jin kunya yayi mata irin bugu bugun bawa to ya za mu yi kuma da nassi da Allah ce wadribu hunna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai warware magana Allah ne kaga wannan ba sai ba hadisi ya tabbata kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato za'irna nisa'u ala azwajihinna mata sun yi yaji an gane akan mazajen su shine za'irna da zaru ibn al-asir a cikin littafin sa an-nihaya fi gharib al-hadith yace ai tajarra'na mata sun yi yaji sun wuyata sun cije ala azwajihinna فرخص رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama fi darbihinna abuge su tun da mi tun da sun yi laifi fa atafa bi ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'ul kathir sai mata suka kewaya atafa kidan da tsafa da atafa duk ba da su guda anan sai mata suka kewaya wato ko suka je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda matan shi in sun matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yashtakina azwajahunna suka kai karan mazajin su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata garshe ce laqad aqafa bi ali muhammadin nisa'ul kathir mata da dama sun kewaya a wajen matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zagaya sun kai kara yashtakina min azwajihinna sun kai karan mazajin su laysa ulaika bi khiyarikum waɗannan ba wato mazaje bane nagari ko zababbu daga cikin ku waye fitar da wannan hadisi malaman hadisi Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi lajna ta at-tafsir al-mawdu'i wanda suka yi tafsiri suka ce ba za su fitar da hadisi ba in ba hasanun ba ko sahihu a cikin littafin su kaga sun fitar da wannan hadisi a cikin littafin su wannan ya rubuta hadisin ingantacce za a yi aikin shi to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da yayi musu rukhsa su matan sun ketare iyaka aka ba da dama a buje su su ko mazan sun ketare iyaka suna wucewa da an yi abin bugu da ba ai duka buga za su kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hukuncin da ya kamata a yi amma haka ga 'yan karin adam sai su ce a'a duk ba ku gane ba ba mu gane ba saboda ba mu samun ana yi muna envelope daga wajen can sannan kuma idan muka duba hadisi ya tabbata daga jabir dan abdullahi wanda imam muslim ya rawaito shi da sauran malaman hadisi hijjatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fadribuhunna darban ghayra mubarrih kaga hijjatul wada daga nan ne ma wahayi aya guda ce ta sabka ko ba haka ba ko biyu za mu ci tunda in mun dauki al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ta sabka a hijjatul wada ko ba haka ba to daga gare ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya wata ku yawman turja'una fihi la tasawka to kaga fadribuhunna yace ku buge su darban ghaira mubarrih wato bugu ko duka wanda ba zai citar da su ba to kaga ya zamu don ga hadisin sai su ce a duk dai ba ku gane ba ai su mata ba a bugun su da su da yara da wane ne da wane ne ba za a bugi mata ba za a bugi yara ba saboda su turawa haka suka aza dokar su mu ma haka za mu bi ba addini mu za mu bi ba son mu kai mu lankwasa aya alqur'ani mu karkatar da hadisi mu karkatar da addinin musulunci sai ya dace da abin da makiyan addinin musulunci suke so wannan ba zai taba yiwa ba yara an ce a buge su amma akwai dalili akwai hadisai hadisi ya tabbata daga amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam murru auladakum bis salati wa hunna wa hum abna'u sab'i sab'i sinin ku bugi ku umurci ƴaƴanku da soyi sallah tun suna da shekara bakwai yaro da ya kai shekara bakwai nan da ya kai shekara bakwai umurni ne wanda ana son tun yanzu ya fara amma kafin ma bakwai in yana yiwa ka fara koya mai ka saba mai da yin sallah in haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wadribuhum alaiha wa hum abna'u ash ku buge su idan suka kin sallah in suka kai shekara goma wa farriqu bainahum fil madaji ku rarrabe tsakankanin su a wurin bacci ba abin suna kwana shekara goma in sun kai goma kaga wannan yana cewa tun daga goma suna iya su fara balaga wadansu malamai suka ce tun daga bakwai a rarraba mana to kaka wannan hadisi hadisi ne ingantacce ibnu abi shayba ya ruwaito shi abu dawuda ya ruwaito shi imamu daruqutni ya ruwaito shi imamu al-hakim ya ruwaito shi imamu al-baihaqi ya ruwaito shi imamu ahmad ya ruwaito shi al-khatib al-baghdadi ya ruwaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce to manzo Allah ce idribuhum ku buge su kai kuma kace a ba abu su to amma kullun waɗanda suke son su yi juyar da nasoshi sai suke su nemo waɗansu hadisai saboda dole in kana son ka gane nasi sai ka san shari'a ya za a yi a tattara hadisai a sai da za a yi kirsu sai su ce ai hadisi ya tabbata daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha tace ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi yadihi imra'atan lah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba bugun matarsa ba da hannunsa sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba wala khadiman qattu kuma bai taba bugun wani mai masa hidima ba mai mishi aiki ko yaronsa to shikenan kaga ce to ai to shikenan kaga sai su kawo wanga hadisi kaga sun boye wancan wadribuhum alaiha ina fata ku fahimci ni amma sun kawo ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma wayon da sun kai wagga riwaya ce ta ibnu majah sai mu ce to hadisin yana da ƙari kafin kai aiki da hadisi ka bincika in akwai wasu riwayoyi ka tattara su kafin ka fitar da hukunci guda kamar aya alqur'ani sai ka hada wannan da wannan da wannan gaba ɗaya sannan ka fitar da hukunci guda ba aya guda ake ɗauka ba a yi aiki da ita ina fata amince ni mi Aisha ta faɗa a cikin wata riwaya wadda ta zo sai ta a wannan ma riwaya take cewa wala khadiman qattu wala daraba bi yadihi shay'an qattu bai taba bugun wani abu da hannunsa ba sai ta ce mi illa fi sabilillah sai in ya zamanto fi sabilillah ne a cikin yaki na daukakar da kalimar Allah aw tuntahaka hurumatullah ko ko a keta iyakokin Allah fayantaqimu lillah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci an gane ni saboda Allah subhanahu wataala to ko shi ukuba yanzu take fa yantaqimu lillah kaga ashe tana nufin bai taba yin bugu irin bugu na banza ba to anan muqaddar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba shin idan ba ai maka laifi ba dole sai ka buga ko ba haka Allah ce ba shi Allah ce wallati takhafun nushuzahunna Allah bai ce ko aje ta bugu mata amma allati takhafuna nushuzahunna to shi yasa kullun in muka zo sai mutane suna ɗauko guntun hadisi ko guntun aya ko inda ya musu daɗi sai su fassara amma ga shi ita ta ce illa an tunta haka hurmatullah wani mutum ne zai dukan matar shi ko ya bugi matar shi in bai zama to ta saba shari'a ba shi ne abin da muke tambaya dan haka mu ba za mu zo bane mu kare mutane kai tsaye ɗari bisa ɗari mu ce duk abin da mutane suke aikata daidai ba haka nan bane dole na sai mun bambanta tsakanin musulunci da musulmai an gane musulunci daban musulmai daban shi musulunci shine addini alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba gaba shi ko su ko musulmai su ne wanda suka ce sun yi imani da alqur'ani da hadisi ko ba gaba to dan wani ya ji ya shagiya musulmi ce shagiya dan wani ya ba mata ta kashi ba ta yi laihin zaune ko na ko na ko laihin tsaye ba shi kenan sai a ce wannan shi ne musulunci ba haka bane ya kamata mu bambanta tsakanin abin da musulmi suke aikata da shi ne ne musuluncin yake su aikata an gane da amma kaka dauko hadisin manzo Allah sallallahu bai taba bugu ba a bai taba bugu ba shin an yi mai laifi ko ba a mai laifi ba kuma ita ce illa fi sabilillah ashe ya je yaki ya kashe kafirai sannan idan aka yi abin da bai dace ba in ya bada umurni a aikata ai shine aikata a zamanin shi wanda suka yi ba ai musu buloli ba waye umurni shi da haka yana da kyau mu fahimci cewa waɗannan abubuwan ba sai mun je mun yi dubara ba in kana son turawa su taimaka ba a baka kuɗi kai ma dan ONG na ko waye su ta baka kai ta ci ka cika cikin ka tab Allah subhanahu wataala ya san da kai da haka yana da kyau kullum in aka zo qadiya za a tattaunawa shawarar da muke ba ƴan uwa shine cewa a tsaye da qadiya tsakatsakiya a kalli musulunci ba mu cewa a je a bugi mata ko da yaushe ko ba haka ba amma kuma ba mu cewa a bar mata su yi abin da suka ga dama Allah ya ce idribuhunna kai kana so ka ce a ai idribuhunna musulunci bai ce abuje su ba to yanzu ya gabi da wannan aya shin shi nassin nan Allah ya saukar da shi dan ka ai aiki da shi sai da kyau ya kamata mu kalli halaye mutane daban-daban ne wani an ka ga mai abin da Allah ce zai wani kuma bai bi sai ya ga wato abin da zai tilastar da shi ko ba haka ba don haka in baka da bulala yanzu na da bannacin gidanka don wata ba za ta yarda ba amma kuma bulalan nan wani sai ya shekara goma sai ya manta ma inda aji bulala don ba a yi abin da za a ɗauko bulala ba ina fata an ce ni matar da take son a buge ta to ita ce ta so haka amma ba haka bane kuma ko kasashen su tura suna son suna duka kuma rashin dukan ba ka alkhairi yake kawo ba ba a cewa ba a bugun mutum saboda in ba a saita shi ba in yayi abin da za a bugun shi sai a nuna bai ya aikata abin da bai dace ba saboda a saita shi a daidaita mai rayuwa a daidaita mai hankali wanda ake ba kashin nan shi ne zan abin kwarai rashin ba da kashin nan yanzu turawa ku dubi abin da ya haifa musu za mu zo mu yi bayani Allah subhanahu wata'ala ce to fa in ata'nakum idan suka yi muku biyayya an gane su matan fala tabghu alaihin sabila kakku nemi wata hanya akan su ta cutarwa ka san shaytan yana iya ce maka tunda ta yi ma walakanci ta dawo ka yi masa wato nasiha ko ka joke ka dake ta ta yi maka biyayya sai shaytan ce kara ka kara nuna mata kai namiji ya fala tabghu alaihin sabila kakku nemi wata hanya inda Allah ya san wannan bugun baya amfani Allah ba zai umurta ba malamai sun yi sabani shin wai za a yi nasiha sannan a ƙaurace mata sannan a dake ta ko ko dai ana iya amfani da ɗaya daga cikin su wanda an gaina da amfani shi imamu shafi yace kawai duk wanda kaga shi na yi kawai ba sai ka tsaya ba in ka san wa'azi bai da amfani ƙaurace ba ta da amfani kawai ka ɗauki bulala zum za mu zo akan su yau akwai karatu da zai taɓa wannan ina ba ta an fahimce amma waɗansu malamai suka ce a'a mataki mataki na wato etap etap ne sai ka fara da wannan sai ka kai ga wannan step step mataki mataki fa'izuhunna a fara da wa'azi bayan an yi wa'azi a gani in wa'azin yana da amfani in ba ta yi ba wahjuruhunna fil madaji a kaurace ka dauki hankuri in ita ka tsaya gare ka san yadda za ka yi kai ta azumi kana shan limun yaji a gabar za ka kwashe ko ba haka ba inna allaha kana aliyan kabira haqiqa allah subhanahu wa ta'ala ya kasance aliyan shine madaukaki kabiran shine mai girma duk yadda kake ganin kafi ta girma kai ma akwai wanda asama akan ka Allah ya gane da mu sai Allah ce wa in khiftum shiqaqa bainihima
wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما idan kuka ji tsoron jayayya wato al'amari ya cije an yi wa'azi bai yi ba ya ƙaurace ba a samu wato cin tudun dafawa ba sannan kuma ya je ya da keta ko ya yi duka abin bai yi ba ta da ce wa in khiftum kaga yanzu an sako waɗansu shigo da ciki domin matsala ba a son ta fitar daga gida sai in ta ci tsakanin mata da miji ba a son a san me yake faruwa wauta ce mata da miji su sai su kai wani wuri a je a yi musu shari'a bayan an kare an sulhunta su dawo cikin gida kuma su kwanta bisa gado guda ni an kai kuma to me yasa ba ku shirya ba su kafin a jisan wani wuri an gane to in al'amarin ya ciji wa in khiftum shiqaqa bainihima allati tufaba'su hakaman ku tayar da mai hukunci an gane ko ku aika mai hukunci min ahlihi daga ɗan uwansa an gane ni wa hakaman min ahliha da mai hukunci daga ɗan uwanta malamai suka ce wannan ba ana nufin dole sai daga cikin ɗan uwanta ba amma fil ghalib ɗan uwa shi ya damu da haƙƙin ɗan uwa amma yana yiwa ya kasance waɗanda za su iya daidaita al'amarin nan ba ɗan uwa bane ko ba haka ba don haka ba aya tana nufin dole sai wanda ya kasance daga cikin family kin ita matar ba da family miji amma na an faɗa don su ne suka fi cancanta min babu aula in akwai ɗan uwa ya zama tushiri da shiga cikin al'amari an gane ko to in yurida islahan in har suna bukata an gane islahan ya zamanto sulhu to yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai tilatar da su game da wato inda za a samu mafita yadda za a samu mafita in dai hakikatan in yurida islahan domini shi na komawa zuwa ga masu hukunci duk da yake wadansu na iya cewa a'a a dauka yana iya komawa daga miji da mata ko ba haka ba tun da miji da mata in ba su son a shirya kaga ya lamarin bai zai yiwa ba yana yiwa matsalar ta cutura ne ko ko akwai waɗanda suke da hannu cikin al'amarin ba a gano ba saboda in aka yi aure dangin mata ba su so to dama da ta zo da illa karama akwai masu jira haka sai su ka kunjiya dama abin da mun kai ma gudu kenan mun gaya muku kakku ba shi aure kun ka ba shi ita ko matsala ana iya gyara ta ko ba haka ba shi kuma tana yiwa shi kan shi wancan mijin ƴan uwan shi ba sa son auren to amma lokacin da ba a yi auren ba suna son juna mushkila ko da an nuna akwai matsalar su ba za su gane ba tunda suna son juna to yanzu an riga an yi an ƙare dama kana ta cincirin do kana daga kai kana ta abin nan an kai sadakin an daura aure an dauro makura yanzu an kawo ta komai ya ƙare abinda ruwan kanka sun tuɗe to yanzu ga kaga mutum to yanzu da matsala ta taso suka iske dan adam ya manta da waccan soyayya saboda can ana ba da randevu ne ayi wanka ba gida guda ake ba ko ba haka ba ya sa costume ko a sa shadda ayi kaza ayi kaza karyace karyacen da ake mata sun kare daki guda ake kwana kowa da ya tashi kallo ne ce kai wai ita wannan wanda nake zuwa gidansu can da ko hakan ga al'amarin ga kai haka gaba haka take ita dai yanzu nan yanzu nan kowa zai gane kowa to da haka ga in yurida islahan in suna nufin wato wato islahan yin sulhu yuwaffiqillahu bainahuma Allah subhanahu wa ta'ala zai datar da su inna Allah kana aliman khabira Allah aliman masani ne khabiran waɗansu malamai suka ce mai bada labari ne ko ba haka ba domin daga alkhabaru ne shine bada labari wanda suka ce a'a khabiran wato aliman masani ne khabiran masani ne to kaga kuma ai fasara bata yi ba sai a ce wato aliman masani ne game da manya-manyan al'amurra, khabiran masani ne game da ƙanƙanin al'amurra, sai ka bambanta tsakankanin su, al'alim sani ne, to yana yi wa baka san wato sanin bai da alaƙa da manyan abubuwa, an gane ni, khabir ya san hatta da tafasirin umur, ƙanƙanin al'amurra. Shi yasa masu filozofi falsafa, wato masu falsafa abin da su ma filosofi sun kafirta don sun ce Allah ya san manya-manyan abubuwa amma Allah bai san ƙanƙanin abubuwa. Allah ya san da akwai ɗan adam amma bai san yadda al'amuranka suke gudana ba gashi nawa a saman jikinka sai suka ce Allah bai san ba amma dai Allah ya san akwai ɗan adam yana da gashi kaga akwai matsala ko ba ganin bane to Allah yadda ya san manya manyan al'amurra haka ya san kankanan al'amurra ina fata an fahimce ni dan haka wannan filozofi da faɗin wannan magana da itikadin ta da yarda da ita da amincewa waɗanda sun ka yarda da ita suna akan gaskiya wannan shi ba kafirci ne inna allaha kana aliman ya san manya manyan al'amurra khabiran ya san kankanan al'amurra alimun bi daqa'iqil umur ya'lamu wato adada kaylil bihar Allah ya san daidai nauyin dutte kun da bisa duniya wajen yanar anhar Allah ya san yadda kowaɗanne ƙoramu suke gudana la tuwarihi sama'un sama'a wata sama ba ta koye ma Allah wata sama bai gani abin da a ƙasa ko bai yana gani wala ardun arda sannan wato wata ƙasa ba ta kange wato ganin ubangiji ya zama to bai gani abin da abbaye wata ƙasa wala jabalun ma fi wa'ri dutsi bai hana ma Allah ya san abin da a cikin tsagiyarsa abin da a cikin tsakiyarsa ina fata mu ce ko bi Allah subhanahu wata'ala ya san yadda yake gudana gaba daya Allah ya gane da mu to malamai sun yi sabani imamu abu hanifa da imamu ahmad shin idan waɗannan mutanen suka zo aka tattauna shin suna da izinin su ba da izinin a sake ko ba za a saka ko ba haka ba sai malamai suka yi sabani shi imamu ahmad da imamu abu hanifa suka ce idan waɗannan masu hukunci suka zo suka yi suka yi suka yi suka yi an gane ni idan al'amari ya cirata ya wuyata ya cirata ya wuyata to shi kenan sai su fita su bar mata da miji yanzu su yi maka hukunci shi mijin in saki zai ya saki an gane ni imamu malik ya ce a suna da izinin da za su saka in sun kaga sakin ya dace sai su ce mun raba wannan auren in ma raba shi za su yi tun da an ce su yi su kalli abin da yake shine wato abin da zai zama tuwa maslaha an gane in ma hul'i za a yi a ce to ita za ta bada wani abu tun da ita ce ta yi kaza ko ma mi za su yi in suka yi imam malik ya tabbata imam shafi'i yana da ra'ayi guda biyu ra'ayinsa na wato ɗaya daga cikin ra'ayukansa ya tafi tare da abu hanifa da imamu ahmad ya ce ba su da izinin da su hukunci an gane ni a ra'ayi kuma na biyu wanda aka rubuto gare shi na ganin cewa a'a suna da damar da za su raba wannan auren to kaga anan sai wani ce a to an ce sun yi sabani dan qur'ani ne ce to ba kun ji abin mallaman nan ai su kun ce kaza kaza a'a kowane daga cikin su akwai inda ya hanga kuma cikin aya ina fatan kun fahimce ni cikin alqur'ani shi yasa wato Muhammad al-Ali sabuni ɗaya daga cikin manyan manyan ulumul Qur'an wanda ya zama a Saudiya yana da littafi sunan shi Ayatul Ahkam sai ya kawo wannan magana yace to da suka yi sabani kowane ya kafa hujja sai da nasti a cikin Al-Qur'an an gane ni yace nassin da kowane ya kafa hujja da shi an gane ni suka ce su waɗanda suka ce ba su da izinin su saka Abu Hanifa da Imam Ahmad ko ba haka ba ba su da izinin su raba wannan aure suka ce don Allah bai ba su wannan izini ba karara Allah abin da ya ba su izini shine su yi sulhu in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma amma ma ba'da al-islah laysa lahu an gane ni shikenan nafi da kuma nafi ba a aka ce to kai imamu malik ina naka dalili yace a ina da dalili ne ma domin Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman menene hakaman mai hukunci shi ko mai hukunci yana da izinin ya sace masu ko da baka yarda ba haka bane malaman nan ba wai cin tuwo ne suka bai da kacin tuwon masara ka cika cikin kasaf ka zo saman gado kai kwance kai kwana ka ce a kaza kaza kaza ba haka nan bane suna kokarin su kai ga hukunci iya gurgudun kokarin da Allah subhanahu wataala ya ba su ibn jarir tabari ya tafi wato akan ra'ayin ba su da izinin su raba aure shi kuma sabuni sai ya bi ra'ayin ibn jarir tabari amma kowane zancen shi na da karfi ya kafa hujja da aya ba mu zaɓi maka ko guda sai mu ci masu waje ba kai ba ka gani tun da kowa kaga hukunci ne sai ka ɗauka Allah ya gane da mu in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma inna Allah kana aliman khabira sai Allah ce wa'budu Allah wa la tushriku bihi wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله كبوتا مع الله سبحانه وتعالى domin dalilin da yasa an ka halicce ku shine ku bauta ma Allah subhanahu wataala wanda yazo duniya bai bauta ma Allah ba to wannan halitta sai ta zamanto kamar ba ta da wani amfani domin bai yi abinda an ka halicce shi saboda shi ba wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin sannan i'budullah wasu dan malamin su ce ai shine ku tsai ku yi tauhidi ga Allah subhanahu wataala a'a lafazi na ibada wani lokaci yana nufin tauhidi in ka dauke shi ka hassasa shi wani lokaci yana nufin dukkan abinda Allah subhanahu wataala yayi umudin aikata ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah subhanahu wataala wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah shine ismun suna jami'un wanda ya tattaro shamilun ya haɗe ya game li kulli ma yuhibbuhu Allah ga dukkan abin da Allah yake so wa yardahu kuma Allah ya yarda da shi min al aqwali wal af'al na daga ababen da ake faɗa ko ababen da ake aikatawa al-zahira na bayyane wal batina da waɗanda akoyi cikin zuciya ake aikata su duk ibada ne ka kudurta Allah subhanahu wataala shi kadai yake bai da abokin tarayya ibada kake don haka shi ne umarni na farko abinda an ka umarce mu da shi kenan shi yasa umarni na farko a tsarin tartibin alkur'ani bayan Allah ya kirayi mutanen duniya musulmai da kafirai sai ya fara da ibada Allah subhanahu wataala muminai an faɗe su siffofin su da kuma makomarsu ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كاغا من كشي نفرقو كينا الله سيامر بك تكنسو سي كشي نبيو كافر ري إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم شي كينا sifofinsu ga makomarsu sai ‘yan tsaka tsakiya ina fata mu ce ni ba a cikin ‘yan adawa ba a cikin gwamnati saboda kullum daɗi suke su ba su son wahala muna fa kai kenan siffar su wahala gare ta sai alkur'ani ya ci gaba da bayanin su shi yasa ayoyi da dama suka yi bayanin su da halayensu ina fata an fahimce ni wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sai Allah har bayan su yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahum Allah marada wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ستكون في سكر مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير an haɗe mako masu an haɗe kome ko to yanzu shi kenan duniya duk ko ka zamanto musulmi ko ka zan kafiri ko ka zan munafiki an kare ko to ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum shine awwalu amrin fil qur'an al-karim awwalu nahyin wala tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah ku hada shi da wani abu shi ma fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun awwalu amrin fil qur'an al-karim wa awwalu nahyin fil qur'an al-karim kada ku hada Allah subhanahu wataala da kuma to nan kuma gashi yazo wa abudullah ku bauta ma Allah subhanahu wataala wala tushriku bihi shay'a kada ku hada shi da wani wa bil walidaini iyaye ihsanan a kyautata musu malaman luga suka ce an shahe fi'ili nashi amma an gabatar da masdar yazo wurin shi kenan wa ahsinu ila al walidaini ko bil walidaini ihsana amma tun da masdarkin ya zo a hankali ko cikin kowane yare na duniya ana iya gane kalma kaza an shafe ta in ka zo sai ka kaddara ta an gane ni wannan kuma hanya ce ta alqur'ani duk yadda Allah subhanahu wataala ya zo da ya kawo haƙƙinsa sai ya kawo haƙƙin iyaye da ya kawo haƙƙinsa sai ya kawo haƙƙin iyaye domin babu masu haƙƙi akan dan adam irin mahaifansa kuma duk inda ya kawo iyayen nan ina fata an fahimce ni bai faɗi siffofinsu ba an gane ni ko ina yazo sai ce iyaye Allah haƙƙin Allah haƙƙin iyaye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا da an ce kaza sai kaza daga haƙƙin Allah subhanahu wataala sai haƙƙin iyaye amma yanzu ko iyayen su ne abba a tunanin haƙƙin su ustazu doktor mustafa muslim ya rubuta littafi sunansa at-tafsir al-mawdu'i yace alqur'ani ko ina sai na zance a kyautata ma iyaye amma mafi kamar idan muka dauki alqur'ani sai mu ga mafi yawancin ayoyi suna zancen a kula da iyaye amma ba su zancen a kula da yaya akwai ayoyi da suka ce a kula da yaya amma ba su da yawa يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ذاك أي كيدي سو أما إياي تندق فرقو إنك زو بقر آل إمران إنا سيك زوك إسكي غا حكي إياي غا حكي إياي غا حكي إياي يتشي تو منيني حكمة أتكين ونن يتشي سبو دسو mahaifi in dai bari mu ce uba in dai uba ya kai uba to ya san da dole na shi ɗauki nauyin 'ya'yansa kuma duk abin da yake alkhairi ne yana kokarin ya sadar da shi zuwa gare su in ya sayo banana ɗaya biyu sun ka zo da an shigo sai su kamci shikenan sai ya ce ku kamin ruwa in sha an kare da shi ko ba haka ba to amma shi ɗa yana zahin mantawa an gane ni saboda yana manta haƙƙin iyayensa su yanzu suna nan suna bashi amma shi da ya girma sai ya manta to shi yasa sai Allah ya yawaita ya yawaita yin bayanin ba iyaye haƙƙinsu saboda su mafi yawanci dole na su bayar da nasu haƙƙi zuwa ga ƴaƴansu wani daga cikin mutane ya zo ya tambaye sayyidina Umar yace mahaifa na turtar da ƙarfi na ya kai ni nake dauke da nauyin su shin na biya su saboda ni tun da aka haife ni har na girma an gane ni su suke dauke da nauyina ni ko yanzu na dauki nauyin su kuma har sai sun mutu insha Allah sai na dauki nauyin su shin na biya su kina an raba ko sayyidina Umar yace bari in ga maka in an kasa kashi ɗari ba ka ibiyan kashi guda ya ce dalili kuma akwai bambanci ɗaya da nake son ka fahimta su lokacin da suke maka alkhairi suke ɗauka ɗawainiyarka suna fatan ka zan wani abu ka gane ni kai kuma kana nan hatta da mai imani cewa suke wai mu dai tsohin nan dai bari bari Allah shi da shirwa mu da su lahiya su suna son ka zan wani abu ko ba haka ba kai kuma kana tunanin lokacin da za a rabu kaga ba ɗaya bane ko ba haka nan bane wabil walidaini iyaye ihsanan a kyautata musu Sheikh Ibn Uthaymeen a cikin littafi nasa da ya kawo bayanin usulul fiqh akwai wata ka'ida wanda malaman usulul fiqh suka kawo suka ce tarkul istifsal fi hikayati al-hal yunazzalu manzilata al-umum fi al-maqal tarkul istifsal lokacin da aka bar kalimomi ko bayani a dunkule fi hikayati al-hal bayan ana bada labari to su malaman usulul fiqh sun kace yunazzalu manzilatal umumi fil maqal sai zama to abin nan an sabkar da shi matsayin amu ya ga kowa da kowa wai abin da ake son a ce anan da an kace wabil walidaini ba a ce walidaini musulmai ne ba ba a ce kafire ne ba ba a ce yahudiye ne ba to tunda Allah ce dai iyaye kenan gaba ɗaya ya shafi dukkan iyaye shi yasa ko da ba musulmai bane Allah subhanahu wataala ya umurce ka kai musu kai musu biyayya game da abin da bai shashi saba ma Allah subhanahu wataala ba da an ce in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma nan kan babu wannan amma kaga duk da haka sai Allah ce fala tuti'huma kakkai musu biyayya cikin wannan amma Allah bai ce fa ukhuma ba an gane bai ce ka saba musu ba shikenan ka ce mun raba kaya dan ka wani ya samu sa'a sai Allah ce ka ai musu da'a a cikin wannan ina fatan kuna fahimtar yadda bayani yake imamu sa'adi kuma a cikin tafsirinsa yake cewa wabil walidai da ihsanan iyaye a kyautata musu yace to rashin kyautata ma iyaye kishiya biyu gare shi ana gane ni rashin kyautata ma iyaye yana da kishiya guda biyu kishiya ta farko shine a cutar da su ka gane ni mutun ya zagi mahaifansa ko ya cutar da su irin wannan zamani da muke ciki ko ba haka ba rashin wato wato kishiya ta biyu ta kyautatawa shine kamar su kai baka cutar da su ba kuma baka kyautata musu ba ina fata amurci ni shi wani baki ne da yana cewa ni da tunda ta ɗau nauyin ka nauyin ka na alhamdulillah Allah ya baka da ɗauki nauyin ka shi baka gode ma Allah wai shi abinda bai so ya taimaka musu amma dai a dai bar shi ne shi ya zauna shi ko da a kullum sai ya jawo rigima suna kwamteriya suna jandarmeri suna gidan kaso suna kaza suna kaza buhun shinkawa ana ɗauka da tiya biyu biyu ana sawa cikin leda ana kai ana ana haɗa kuɗin rawa budurwarka ta azama lura ba ka sai da za ka yi ba kawai sai ka sace gambun tsoho ka sai ka sai mata abin da suke so a ɗauko akuya a kai a hallaka in ɗan lakwal za a zo a ce baba an ce akwai wata takarda da za a yi in ba a yi takardar nan ba hakura ta za a yi sai ya dauko yan haƙi in na kauye na ya haure hewa ya dauko dan ba ya buge sai turo kuma kato kudi kaga ka aka ba ka sai kai ka ba wata saboda irin tana lura da zafai ina albarka Allah ya sauka wa bil walidaini ihsanan iyaye Allah subhanahu wataala ce a kyautata musu ɗaya daga cikin yan uwa da muka zauna tare da shi wanda yake muje aiki tare da shi a ONG ta Saudiya ana kira ne wato Samir yayi wata qasida mai kyau a cikin kyautata ma iyaye mahaifiyar shi ce yi ma wannan kasida to sai daga ya kamata in karanta ta ƴan uwa su ji wani abu daga cikin ta yake ce ma mahaifiyar shi ya sha matan fi dabilid dahri ya qamaru ya malli dunya ya anfi sam'i wal basar ya sha matan abinda ake ce ma shama shine wani dan digo baki kuna gani ga cikin mu sosai ga wani dan digo baki ya shi ko ba kama lokacin da muna yaran na ake ce a ce dan Allah ake ce ko ba ka ce ba to amma mun sai mu ce digo baki ba mu ce dan Allah ya sha matan yace ya ke digo baki fi jabinin dahri a cikin wato kumatun zamani tun kun san wannan abin kamar kawali to zamanin shi a rayuwa sai abin da yake son ya kallaci mahaifiya sai ke sai sabata suna wannan ya ya qamaru ya ke wata ya malli dunya ya anti sabu wal basar ke ta ajina ke ta aganina ma'ana kenan da'a dai daga cikin sarfa yake cewa shi bai iya cin abinci tare da mahaifiyar shi aka tambaye shi lafiya ai kaka bar shi ladabi ne yace wallahi ina tsoron muna cin abinci akwai nama gaba gare ni in dauka ashe ya zo cikin zuciyarsa shine take bukatar ta dauka yace ina tsoron Allah ya kama ni da wannan kaji abin da yake faɗa yana yiwa in dauka tana son shi amma ba ta yi magana ba tun ta rage na gana dauka ce to ni ko ina tsoron Allah ya tambaye ni wannan shi yasa ban iya abinci da ita yace ya muhjati يا ثنا روحي وملهمتي يا نبأ حبي بين الخلق إن ذكروا يا مهجتي المهجة da larabci shine jinin da ke bugawa da saman zuciya to amma nan ana muhin rayuwa domin da wannan jinin ya tsaya ni mutu zai mutuwa to kaji abin da ya kamata mahaifiya ta ya sana ruhi ya ke hasken zuciyata wa mulhimati ya ke mai sanar da ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yake cewa ya nab'a hubbi ya bainal khalqi in dhukiru ya mabubbuga soyayya ta akan kanin mutane in an ambace su asalin soyayya ta tana ga mahaifiyata yace ma anti illa ka ghaythil lil fuadi saqa fa taba bustanuhu wa khadarat ash-shajar yace ma anti ke mahaifiyata bi kasance ba illa ka ghaythil kina tamka girgije an gane lil fuadi saqa wanda ya shayar da zuciya yace fa taba bustanuhu sai wannan gonar tashi ko danga ko lambu sai yi kyau wa khadarrat ash-shajar sai itace suka koma kore suka zan tsanwa in an yi ruwa suka koma tsawo kuma su komawa to kamar haka mahaifiya ta take yadda wato tsiro da itace ba su iya rayuwa sai da ruwa shi ma haka ne bai iya jin daɗin rayuwarsa sai da mahaifiyarsa ya yi ko bai ji ba yace ya man bikillahu awsani wa sharrafani ya wadda Allah ya yi mini wasiya da ita wa bil walidaini ihsana wa sharrafani kuma Allah ya daukakar da ni da ita duk yadda kake da daraja ba yadda za a yi sai an danganta zuwa zuwa mahaifinka ka tai take ba duk wanda zaka yi alheri duniya amma ko shi na lahira sai an ce wani dan wani baka da wata daraja da ta ga mahaifinka dan kayi da ko ka zama wani babban mai kuɗi ko dan siyasa ko wani malami kaga mutum yana jin bakin cikin a ce wannan baban shi ka kaskanta duniya kowa suna so a ga mahaifi ne sai kai subhanallah yace qad jaa fi dhalika al-ayat wa suwaru ayoyi sun zo sun yi bayanin wannan da kuma suwari yace idza zakartuki fa hatibu min shafati in tuna da mahaifiyata sai in ji kamshi yana hito daga cikin baki na yace aqulu umma ya man fiki aftakhiru in ce ya ke mata ina alfahari da kai ya kamata kai alfahari da babanka da baban wani ba mai alfahari da baban wani kaskantaccen mutum ko mene ne mahaifinka zaman to shi ya aihe ka nan ka hito babu rabin da ba kai manahidi fi hayati kullu aqtiyatin yace duk abin da ake ba so a rayuwa ke bani ko ba haka ba yace min ghairi an ya'tari yakil bu'su wal dajaru kuma ba tare da damuwa ba an gane ni da bakin ciki sun zo miki duk abin da ake bukata ita za ta yi an yi ta wanke ma kashi amma saboda bakin ciki yanzu babu amfani da kake ma mutane kashin ka wanda an ka dauka na shekaru Allah ya san shi kai sai mutane kukan iska ka hana mutane kwana babu wahala saka wanda ba sha ba amma ƙarshe yanzu kaga abin da kake ma mutane yace hamilti ni fil hasha dahran ala wahani kin dauke ni a cikin cikin ki cikin hanjinki shine al hasha yace lakam asabaki fi halam wal kadab so da yawa alhamu bakin ciki ko damuwa wal kadar da gurbata ta al'amurra ya same ki amai tayi tayi saboda kai an yi ɗaukar kakala ana iya tafiya ana tafiya har an kai inda tafiyar da ke ake yi nishi da kugi da komi an yi ta yi saboda kai amma ina sakamakon ka yace hatta ata yawmu miladi bi sai lokacin da ranar haihuwa ta ta zo bihi tarabat saboda wannan yinin ko saboda wannan haihuwa ittarabat ummi uwata ta rikice wa sarat du'mul aina tanhamiru ida wato wato wato mai yake da suna hawaye suka zamanto suna zuba saboda gari ta ko ba kanan ba kamar yadda suke cewa kafa guda lahira kafa guda duniya ko ba kanan bane to bayan wannan aljismu munhamikun wal alamu tanhashuha jikinsa yayi rauni sannan ciwo ko ina ya gami jiki ka annaha naru fil ahsha'i tasta'ibu ka ce kamar wuta ce aka hura aka cinna a cikin cikinsa ko ba haka take ji ba yace lakinnaha hina alqat tiflaha farihat amma duk wannan wahala da ta sha ko da ta haifi ɗanta kawai sai ta manta ga tana farin ciki at-saghru mubtasimun wal wajhu mustanim bakinta yana murmushi huskata tana haske ka annaha shamsu min ba'd al-ufuli atat ka ce kamar rana ce bayan ta fadi ta sake dawowa alwaruha hasken ta sake dawowa faqadat fil ufqi tastaniru ta sake yin haske kamar ta sake kulluwa da safi samir yake cewa ala jabini wa khaddi qiblatur rasamat ta kama ni akan huskata da goshina tana ta sumbanta ta wal ahlu min hawliha bis-su'd qad ghumiru yan uwa an zo an kewaye ta bis-su'd game da farin ciki qad ghumiru Allah lube su kamar sun hada cikin tekun jin dadi yace fi hidniha dif'u tihnanin wa ta'tiyatin tana rike da ni ta kama ni tana wato tausayina akwai zafin tausayi an gane ni da kauna ruhin fida'u ruhin fida laki ya umma huwal umur yace ke rayuwata gaba ɗaya ya ke mata da rayuwata gaba ɗaya na bada su fansaki kada mun nake bukata ka zaman to kai ne mai fansa ga mahaifinka ka bada rayuwarka yace kam marratin nazzabat jismi wa albisati so nawa ta wanke jikina ta wanke suturata so nawa shekara nawa kafin ka kai inda za a yi maka yumaqu bil kaffi minha anni al qadar sannan kuma tana yayi mini kasamta daga jikina kai ta yi mu mutane kashi kuma a yi ta wankewa Allah ya san kusa da wankewa kamar kashi idan maritu fa ma aishu ya tsibu laha idan ya ce na yi rashin lafiya ba ta jin daɗin rayuwarta ko ba kana bane shi ko shi na son yanzu tare da mata tai babu abin da ya sha mai kai ya ce to kun san ya kusan mutuwa a ita hakuri wa in shakautu yura fi wajhiha kadar in ni kai wato in wato wato ni kai kara za a ga huskata ta canza duk ba yadda za a yi mace ya zama to wata musiba ta samu danta duk gabar da take da shi a duniya ta ji daɗi baiwa kai yace annawm wadda'a ainaiha wa faraqaha kwana ya riga yayi ban kwana da idanunta sun raba sun raba gaji don mi qad hadda arkana hal i'ya'u was saharu al'i'iyaru wahala wasaharu da rashin bacci kad hadda arkanaha sun raunanar da gabanta ta kai saboda kai akwai lokacin da jariri zai yi kwana arba'in bai da lafiya uwa ce wallahi mahaifiya ce wallahi ba ta samun baccin kwarai duk wannan da an kai maka kamance ku fa ya tura hal taku fi hallazi sana'at yace shin kuna ganin cewa ko zan iya biyan ta abin da ta aikata wallahi bai yiwa wa hal ala zalika wahal ala zaka ya rabbahu aqtadiru yace Allah ko ina tambayar kaina ba wai Allah yake tambaya ba eske na yin wanga kai da kanka ka san ba za ka yi ba law annani fawqa dhahri ad-dahr ahmiluha da dai zan dauke ta in goya ta duk abin da take bukata in yi mata lama wafaitu bi hadha qad atal asar yace wallahi ba zan iya wannan ba akwai asar wanda yazo wato na soshi lakin fama hilati illa ad-du'a laha yace banda wata dubara illa in yi mata addu'a su ko yanzu ba su yi musu addu'a sai dai a aza sada in an ka aza fada tun farkon ta hakan sai zagin iyaye dan shegiya dan kaza dan kaza dan kaza kai baka yi mai addu'a ba baka gina mai masallaci ba baka gina mai makaranta ba amma babu inda zaka jawo mahaifinka sai zagi zagi kahin a har ba wasa wai zagi shi wannan wani abu ne wai tsakankanin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace fa ya ilahi jawaban minka antaziru yace ya ubangiji na babu abin da nake so illa addu'ar da ni mata mahaifiyata Allah ka ba ta jannatul firdausi bushraki ummahu wa'dullahi jannatuhu ki yi bushara ya ke mata wa'dullahi alƙawarin Allah jannatuhu ina batan Allah shi baki aljanna shine abin da kamata kai musu yace fa inna maulaya an shaha liman sabaru domin Allah ya kage aljanna ga waɗanda suka yi hankuri ko ba haka nan bane yace ummi alayki salamullahi ma tala'at shamsu yace amincin Allah ya tabbata a gare ki yake mahaifiyata ma tsala at-shamsun matukar rana tana kulluwa wa ma janna laylun kuma matukar dare yana shigowa aw ata saharu uku safiya tana zuwa yace kai wa ma hada hadiyal asfari na ƙasar yace kuma matuƙat hadiyal asfari mai tafiya da taguwa ta yi yana tafiya da taguwa ta yi duk mai yin balaguro duniya takin da duk zai yi ko mu ce mota a wannan lokaci ko ba haka ba tun da yanzu an fi amfani da mota yace to duk takin da zai yi sal aminci Allah ya tabbata akan sa na akwai darurar shi'iriya domin nan shi hadi da haƙarami ne ba da haɓar babari don kakace hadi mai shirya suwa mai balaguro tafiya da dabba raƙumi ana mishi wata busa da ake ce mabusara kun fahimce ni to shi ake ce ma hada yahdi saboda wannan tana taimaka mai wato ya rinka yin balaguro mai yawa bai zahin gajiya an fahimce ni to shine yace wa ma hada hadiyal asfari na qatahu to shi na qatahu shi an mafulun bihi to shi ko ismul manqus hadi bai dace zaman to yana da fatha ba domin shi ba mafulun bihi bane to ya uku ba ta bayyana kan shi to amma saboda darurar shi'iriya sai ya kawo shi ya ce matuƙan masu balaguro suna yin balaguro wa ma bi makkata hajjan nasu wa sama ko wa sami ya ce matuƙan mutane suna zuwa makka su yi dawa ai ina ganin kullum sai an ji an yi umra ko ba haka ba to kenan wai shi ce kowane lokaci uslubi ne na larabawa sai ya amfani da wannan dan uwa kaɗan daga cikin abin da wannan bawan Allah ya rubuta akan mahaifa kuma an nuna mini lokaci yayi kuma wallahi tallahi bayanin da ake kan waɗannan ayoyin ba dan kaɗan bane dan dole mun shigo cikin lokacin da sai an yi bayani kuma na so yau in gabatar da wannan bayani amma Allah bai bani iko ba dan haka sati mai zuwa in Allah da ya samu na cikin masu rayuwa za a haɗu akwai bayanai za su zo abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu nada wanda mun kai kuskure Allah ka gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh